السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا كان منشي نوني يوم hudu hudu ga wata yau hudu ga watan rabiul awwal hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da shi kuma ɗayan ashirin da ɗaya ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da mana dace da alkhairin duniya da lahira domin tsarkin sunayensa muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya kaddara bayan abubuwa da sun ta faruwa yanzu kuma Allah ya kaddara muna daga cikin waɗanda Allah ya masu tsawon rai suka ga lokacin da aka ce kuma a dawo a ci gaba da abubuwa waɗanda ake yi Allah muke roƙo da ya kare mu daga waɗannan irin fitintunu a wasu fitintunun nan kuma sun kunno wuta saboda haka muna kira dai musulmi ya zama dai ala basira kada kawai wasu wawaye abinda za su hukunta ya zama na mutum bai tsaya ya tunani ba shi kuma ya shiga ciki kawai sai bayan ta ɓaci kuma ya dawo ya ta nadama duk abinda mutum zai ya tsaya ya duba wannan abin ala basira in abin da ka kasa ganewa ne to ka tambayi waɗanda suka sani wannan abu da ya taho ya kuke gani ga manya-manyan malamai nan da muke da su a ƙasar nan duk manya-manyan duk abin da ake bukata gwargwadon hali sun sani suna da wayewa sun je kasashen waje sun ga yadda abubuwa suke sun san na gida sun san na waje gwargwadon hali ya abin da Allah in ka ga abu ya bau ya rikice ma sai ka tambaye su balle yanzu abin nan da sauki duk malamin da kake so kai magana da shi har na kasashen waje ma akwai hanyoyin da zaka iya bi kai magana da shi ka tambaye shi ya wannan matsala ya wannan abu menene mahanga ta shari'a domin kai musulmi ne kada musulmi ya kuskure ya fada a cikin wani abu sai bayan abun ya rikice sannan ya dawo ya rika cewa da dai da dai dan tun a hazari aka ga mana cewa wala yajuzu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukuman Allah fi baya halatta ga musulmi ya aikata wani aiki har sai ya san hukuncin Allah imam bukhari da ya littafin sa cewa ya babul ilm qabla al amal babin abin da ke magana qabla al ilm qabla al qawl ne ma wal amal ga wannan babi da ke magana kai ilimi kafin ma ka furta bakin ka ka faɗi wata magana balle ma kai aiki to ka san waɗannan ka sani kafin ka faɗi kafin ka aikata so mu kamar yadda wasu ke ganin su ce rayuwa ilmaniya rayuwa daban addini daban ba haka musulunci ban ce ba musulunci al-islamu kullun ne la yutajazza rayuwar mu gaba ɗaya musulunci ce to haka duk abin da za mu yi kada mu bari dan mun ga wasu sun fito suna yi mu ko mu fada mu fada ciki mu shiga ba tare da mun san makoma abin ko me manufarsu ba ma akan abin mutum sai bayan an gama ya dawo ita na dama ni wannan shine ya fahimta ta ko mutum yana da wata fahimta to ya dauka amma dai ni na san rikici bai taba zama shine hallu ba a matsala matsaloli su taso a kokko na wuri yanzu ina jin kafin shigo na sai da naga an kunna wuta a wannan TVC din nan naga a Lagos an banka masa ne television TV wane ne an wannan kunna mai wuta to yanzu ga kaddara ko da a ce cewa akai to yanzu tunda aka kona masu gwamnati za ta biya su kudin da aka kona misali mu dauka to karuwa kai to haka kuma na sha gaya mana nan cewa shi shugabanci abu ne mai wahala duk mutumin da ke ganin cewa da shi ne da ba haka zai ba wallahi baka sani ba sai ka hau kan kujere za ka ga abin da ake ciki wani lokaci ma wani awon ma sai ka ga su da suke yin shin ma in kai ne tun kafin ka hau in ka ji wani abu za ka ce to wannan ya fi karfi na ba zan ya ba shugabanci ba karamin abu ba ne to sannan kuma wani abun baka ma gane kanshi ba wani rikicin zaka ga an faro shi kai baka san me a karkashi ba baka san me ya samu aka kullo rikicin ba sai ka tashi ka shiga aidayi da kai wanda inda za a buɗa ma ka gano me ya karkashin rikicin da farko ma zaka ce ta ba ruwana amma baka sani ba sai ka tashi ka shiga aiki da kai sai kan gama an an yi buje an yi abubuwa an bata komai sannan ba haka nan ka gano wanda duk ya jawo fitina Allah ya tsine mai tsinanne ne wanda fitina na kwance sai na ka tota ko ba ka manzo Allah ya ce ba Allah ya tsine ma wanda ana banna lafiya lau zai je to kalo ya kunno wata wuta fitina fitina nan ta sa ai ta kakkashe mutane in kana tunanin kasa ne ai dan adam shi ya fi kasar in wani abu ake ganin ya lalace ko wani abu ake ganin ana barna ko abu na lalace ko an kwashe kuɗin gaba ɗaya wallahi munin kwashe kuɗin gaba ɗaya bai kai a kashe mutum ɗaya ba munin wannan bai kai a kashe mutum ɗaya ba yana da wani zan lafiya Allah ba kashe shi bai san hawa bai sassoka ba munin wannan me yasa na ce haka saboda hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mumini ɗaya a kashe shi a doron kasa wannan bannar da aka yi ta kashe shi gara a fasa sama da kasa to menene a kasan sama da kasan gara a yi rugurgude ta in ma baka gane wannan ba ka san girman Ka'aba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga mutane suna gogoriyo su taba Ka'aba yace kun ga ɗakin nan kun ga yadda bayan Allah ke son shi kun ga yadda kowa ke kokari ya taba ɗakin nan an gani yace to ina rantsuwa da wanda ne na ki hannu shi kun ga wannan ɗakin a samu wani ya kwakwasa shi ya cire shi bulo bulo ya aje shi guntu guntu ya fi sauki a wurin Allah akan a kashe mumini kai a doron kasa idan aka to kallo ta an san inda za ta tsaya za a zo ta kai nan garin ta kai nan garin ta kai nan garin a kashe mutanen da ma ba a san iyakar su ba wasu ba a mota su ce suna tafiyar su a hanya ba su san hawa su soka ba a tare su a kashe wanda ya to kallo wannan fitinan kuna gani Allah ya kyale shi kuma fitinan nan wani in ya to kallo ta gaba ɗaya maslaha ta duniyawiya idan da za a zo a tsare shi kawai wani abu aka yi mai bai ji daɗi ba shi kenan daga nan ya kunna wuta ya ce kowa ma bai ji daɗi ba tunda shi ma bai ji daɗi ba to ni dai ina nuna mana musulmi shan da take cikin irin waɗannan abubuwa mu dai musulunci ni ban karanta littafin da ya ce ana samun mafita da irin wannan abun ba ni ban karanta wannan ba a musulunci ni dai ban san inda aka ce mutane su kunno wutan ban abin nan zakki ta yawo suna kwaffasa abubuwa suna banna suna kona nan suna kashe waɗannan suna kashe waɗannan wai kuma an tambaye su cewa maslaha suke zuwa yi ai maslaha ta kare tun da kashe mutum to da haka ni dai fahimta da abin da ke bari haka amma yana ba ku shawara matasa musamman wallahi ka kuri ka shiga cikin irin waɗannan abubuwa in ka ga rikici ya taso ba ka iya hanawa ba ka iya ko ruga ka boye cikin gidan ta yadda ko da kunne aka aka za ka kama ka har wurin Allah ka san zalunta ka kai har abada ka san faruwan ka zalunta ka kai za ta biya haka wannan ana iya zalunta ka amma ka zo baka san komai ba dan ka ga wasu na kona wuta na kona taya kawai a titi kai ma ka zo kawai kai ta ihu kana faɗin maganganu ku duba fa yadda mutanen nan ke zanga zanga tun da su ba addini har wasu fatin rana suke yi suna yawo a titi suna rawa suna suna suna ihu zanga zirgin mutum ya zirgin saboda wani abu na mutum walaikun salam ba shari'a ke ba ban gane ba shari'a ke ba a to mu ba san wannan mu musulunci muke to wannan in so sun ba musulunci suke ba amma mu dai musulunci muke kuma jagoran mu shine alqur'ani da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ya zo ba mu alqur'ani nan shi zamu bi inda dai mun yadda mun ce la ilaha illallah ko gwamnati ba ta yi ko a ina muke ko da kasar kafirai muke inda aka je shugaban ma ba mu kasar kafirai ka dai dauka mutum din a faransa muke misali mu ba musulmi bane to mu ba za mu zo mu bata musulmi qur'ani za mu kalla mu duk matsalar da za ta taso mana cewa za mu yi qur'ani ya ce mu yi me kuma hadisin manzon Allah manzon Allah ne karantar da mu ne ko da su ta kasar ba ta musulunci mu musulmai ne tunda mun ce la ilaha illallah fahimta ta kenan ne da haka wai hujja da cewa kasa ba da littafin Allah take aiki ba da qur'ani take ba dai an baka ba kake aiki da qur'ani ka aiki da sunna ta kana da zabi kenan da ce aka yi dole mu yadda shi mu zo mu bi abin da abin nan kuma ko shi constitution bai ce a haka ba yi ko shi ne hanyar da ya bayar ta mafita sai dai mutum ya daina ta la ilaha illallah ai zanga zanga to su yi su constitution kuma daga nan su yi amma dai yanzu babban ƙarshen magana mutum ya fito ya zanga zanga tun da ya ce ba musulunci yake ba ya je Allah ya tambaye shi ya ce akan me aka kashe ka ka bari aka zuban maka dare a dalilin mi kai ka san ba musulunci aka je kariya ba ka fito ka je ka yadda aka zo ma da jini ba ba musulunci za a kare ba ka yadda aka zuban ma da rai to sai ka kawo dalilin da ya sa ka ce ka yadda aka kashe ka a banza domin in jihadi ake an yadda ka fito ka nemi yanci abin nan ko a baka ko a aikace amma tun da ba musuluncin ake ba to a kan me zan yadda aka ce ni ba akan musulunci wani kuma na hadari ne babban masifa ce ma wannan maganar mata ga hadari ta ma bi rikicin hadari na to a shi ne ma suka ce su ba musulunci ma suke ba to kuma tun da ba musulunci ba ne sai kasan ba musulunci take ba ko mutum ya fito ya wani abin da za a kashe shi a kai a banza a je lahira a ce a kan bai kawai da kashe ka ba kan jihadi ba musulunci ba bai fadari ba amma wanda zai iya yi ba ni dai tusan da na ji kwan na tabbatar ma inda ya fi kusa ma da in gida na ya fi kusa can nan ba in gidan yan uwa na ya fi kusa nan nan ba nan zan je in shige sai na ji an ce to abu ya la ni ba na ma zuwa kallo ku kallo ku gaya min ni ba na zuwa kallo ni ba na zuwa na wata rana don wajen da ban mota da na taho da suka zo daga ana rigima wani yaro wanda ne ugu ya sanya ya ce malam ka samu wani wuri ka aje mota ka kaga cikin ababen nan aka ga wanda suka san ka in ka taho kauce suke tsoro waɗanda ba san ka wasu zo biyu da jin mutunci aje mota ka da nashi Allah baka Allah ba albarka la aje mota da na sa saba ta wuri dai tafiya ta gida ta kwana ina ganin gidana na ki zuwa ba idan na kwana ki zuwa to kaga ko hayi ina nan ko ba wani ba ce fala ba wani abu kuma fala ba komi ba amma ka je kallo ko ka je wani abu a liƙa ma wani abun da baka je ba baka sha ba ko ko ta dalilin ka illan da wani tana fitowa an san ka wani ya zo bugun ka wani shi ma zai rafka ma wani abun duka ya ce ka ka doki wani yanzu ne ana rikicin mai ba na zuwa gidan mai kwata kwata ne sai zuwa da cin aika da jarka a ta tsohon koma nawa ne saboda idan na je gidan mai suka gani waɗannan matasan ta za su ko da siyasai na shiga duk yadda za a yi sai sun je su ta dukan mutane su tsire su ce sai su sai an kai mota ta gidan tankin nan wani ya zo ya kwana wani daidai ne ni haka to in aka zo za ka fito ana wata zanga zangar nan duk inda na shiga zai wahalar da ta a cikin garin nan ka ce ba wata da suka gani to wanda ya zanna ne zai kan kwana mai wani abu shi ma ba zai wancan kwana mai ba ya dan me zai kwana ma to ka gani daga nan ba kai ne ta ba faɗan masu tsakanin su ba daidai ba ne to amma wani dai na ya mu abun nan ba a zo ne wani lokaci kana tare da mutane zaman mu da ku zama ne na amana to abin da mutum ya fahimta sai ga ma mutane in Allah ya sa su dauka ku biya wani ba na manta maganganun da nema matasan da ke zuwa nan musamman ku ranar laraba sai da ne muku bayani rikice rikice game da kasuwa ne muku na kasuwar bacci ne muku na central market na kaya muku na ce ku yi takatsantsan ku yi tanadi kafin ta ɓaci kuka ki yanzu ya tafiya abin ya kasance sai da aka zo har kuka ce kuna rigima har za ku kai ma gwamna kotu na ce ba zai yi ba ba a zuwa mutum da ƙarfi yana da ƙarfin mulki ya ce kaza ku ce ba zai yi ba kuma ku ce fito na fito za ku ba ma maganan sulhunta ba ku ce kotu za a kai shi ku shari'a ku tara kuɗi ku kai shi kotu to yanzu kun ci nasara an je kotun kun buge shi yanzu shi ya buge wurin gaba ɗaya na zo central market na gaya muku na ce kun ga wannan cunkoson da aka yi a wannan hanyoyin wata rana aka samu wani gwamnan ban san shi bane na ce amma wallahi wata rana aka samu wani gwamnan ko min sai ku ta da ku daga wurin nan na ce saboda haka kowa ya samu ya samu rumbar shi a cikin inda ake ina jin na taɓa faɗin wannan magana malam kuma na taɓa faɗin to da ba a yi ba yanzu me ya faru ba ba gaibi bane kana kallon abu ne daga abin da ka jurin malaman ka da abin da ka karanta a littafi mulki da kake ganin shi ba karya ba bane kana ganin shi kamar wasa ne ko yan biyu kuke da mutum ya zama mai mulki ya zama shi yan biyun guda ɗaya ya zama shugaba gaba ɗaya shi ɗan ɗan biyun sai ya rika mai shi hankali ba za ka zo ka ce wai kawai duk abin da ya ce zai yi ka ce bai isa ba ba za a yi ba za a yi ba zai sai ya nuna ma za yana fa da karfin mulki ko ba an bani labarin wasu da suka zo wani wurin ya ce ya ce zai tada su suka ce ba zai yi ba sai wani ya zo ya lallabo ya gaya masa ya ce shi abin da ya sana ko ba shi kadai bane mai mulki abin da ya sana ya ce zai yi kace bai isa ba kowane mai mulki ne ba wai mutum ɗaya ba kada ma mu daura ma dai tun mai mulki kuma ka auna ko kai a gidanka ne kace za ka yi a ce ba kai sauka gani ba sai ka nuna ma mutane ka izan ma gidanka ba wani yadda ke mulkin jiha ko yana mulkin kasa gaba ɗaya ce zai yi kace bai isa ba ya kare dan me naka ba ba ta fito ku bi ne yanzu kenan ke da wani kujere to sai ya nuna ma wake da kujere ku bi to wannan aka ba ga mai aka ce kab ku ce mai ba zai yi ba ku ce mashi to mun yadda mai ya excellency mun yadda za mu tashi a saman mana wurin da ya dace kuma a kafa mana police station za mu koma har yanzu bai kara maganar wurin ba aka ce bai kara dawa ya ce musu ku tashin ma ya ce ta sun ce ba zai yi ba kuma ni na san ma masallacin da limamin ya tashi yayi magana a cikin masallaci sanda aka fara sa dokar ne ce su ba wanda zai yi ita hana su sallah ba za su bari ba kaza kaza yayi maganganu eh da suna nan suna recording yanzu ba sai su zo inda kuke ba suka yi recording daga inda suke suka kai mai yace to za mu nuna musu sai mun rushe ma masa sai wani kuma Allah ya taimake su ya san wani aka gaya maza aka ce maganar nan da limamin ke yayi kuskure ba a yin haka ba a yin shugaba haka saboda haka a samu wani ya zo ya warware maganar nan ya ko taso da azuba ya ce gaskiya mu muna bin umarnin gwamnati inda gwamnati ta ce a rufe mun rufe ma daga yanzu mun rufe sai sanda aka ce mu bude za mu bude aka kai mai maganganu guda biyu aka kai gaban su can gaban kuliya aka kai guda biyu ga waccan an ce ba za mu bi ba ga wannan an ce mun ma bi sai ce tunda sun ce sun bi a kyale shi ba da aka bada sai mun nuna masu mun kisa sai mun je da katafila mun caccake wurin tukun za su gane mun kisa ba a yi shugabanci haka ko abin da baka so ne kai hakuri da can babu shi nan gaba kuma in an yi tsawon tafiya ko kai baka babu kai ko shi bai nan ita duniya haka ta gada amma mai mulki ya ce ga yadda za a yi ka fito cikin fili cikin mutane ka ce ba zai yi ba ai akwai cin fuskawa ba wanda zai yarda da haka in har akwai abin da bai muku daidai ba delegation ake yi sai a nada mutane su rubuta takarda su je su booking appointment in ba zai yiwu ya gansu ba su rubuta a rubuce yana da masu maga takardun shi wanda za su karanta mai duk abin da aka yi balle kuma irin wannan zamanin ga inda bututun da in an tura mai abu sai dai in ya kyale mutane duk abin da ake tura yana gani to me me in ka bai wata kwaba ko kyale kai yana gani ya san ya san wanda kai amma a matsayin shi duk shugaba yana ɗaukar sifofi guda biyu ko irin jayar da ɗaya ko irin jayar da ɗaya amma dai yana da sifofin nan guda biyu nan an mai ba daidai bai afuwa yana gani an mai ba daidai bai kyale mutane wata rana wani zai rinjayar da bangaren fushin shi in an mai ba daidai bai jima mutane amma kowa yana da wannan abu akwai abin da za a yi mai ya san ba daidai haka ba sai kyale mutane matsayin shi ne shugaba akwai kuma abin da za a yi mai ci ba wannan bai kamata a ci gaba da kyale mutane ba domin za su ma sa abin gaba ɗaya lalace sai ya tafi mutane duka biya ta kaka ba sai da kai ba ya ji ne ko ya gani wata ran ma yana iya fadda ka ya zo shiga cikin ku baka sani ba ko ya turo wakilin zai shiga cikin ku baka sani ba sun haka mutum ya san abin da yake yi in ko ba haka wasu zai nadawa ko ba mu iya ma komi in ke tsanani muka ji ta yi tsanani ta yi tsanani ta yi tsanani zai mu ce to ni ma adda Allah baka mafita amma ka san dai ni na ce ma ba kakkaje duk inda ban sa ka ba in ka je to ka ce kuma in je wurin in ce ai hakuri ba za ni ba dan ni abin da na tsana yau a rayuwa gaba ɗaya ba da uzuri je ce gaskiya na yi ba daidai ba a yi haƙuri to sai ya zama man dole don haka zan yi ƙoƙari kada in yi ba daidai din ba da zai sa sai na ba da uzuri na ce a yi haƙuri ba zai ce ba fala ya ta hali dai mu koma cikin littafin mu dai ina mu jama to wa iyyakum ayyuhal ahbab an takunu mimman yuhibbuna al-makhluqa wa yansif wa yansawna al-khaliq kuma gashi nan ne muku kashedi ya ku bayin Allah kada ku kasance daga cikin wanda saboda waɗanda suka fara zuwa yau shafi nawa ne ma hamsin da shida hamsin da shida inda shafin ya yi daidai sakin gaba za ka gani abin nan gashi nan a fakara ta ƙasa ƙasa ƙasa can hamsin da shidan a ƙasa ƙasa kusa da fakara ta ƙarshe an ta kono mimman yushibbuna al-makhluqa ine muku kashedi ka ku kasance daga cikin wanda suke son abin halitta wa yarsawna al suna mantawa da mahalicci wa yuhibbuna al-mala ku kasance kawai abin da ke gaban ku gaba ɗaya ya za a yi ku samu kuɗi wayar sauran hisab kuma ta da ranar da za a bincike ku kuma auna ka gani yanzu mun bi wannan wasiya mafi aksariyan mu yau mutum zai koma duk kokarinsa kada ya saba ma abin halitta amma kuma yana ta saba ma halitti bai damu ba mafi yawancin abin da muke magana yau duk in ka ji matasa sun zauna wani lokaci ko a kasuwa ko a fagen zaman su ko a hiran wanda ya samu kuɗi take ba hiran wanda ya samu ilimi suke ba ba hiran mai bauta Allah suke ba kawai za su fara lissafi ne kaga yaron nan wane ka gane shi kaga kaza ai yanzu shi ma ya shigo gari ya samu kuɗi yaron nan a gabana ya fara kaza a gabana ya fara zuwa kasuwa a gabana ya fara aiki tun kafin ya gama makaranta na san shi yau wannan yaron yana maganin miliyon kaza shine labari haka shi ma mutum sai ya ji kawai ya kwanta bacci sai ya zace mutum yau ya kwanta bacci amma bakin cikin shi bai samu kuɗi yake ba ai shine mun ta al'asar ku diba ku baiwa Allah ce wannan sha'awa yana mun karanta ran nan aka ganta za a tara su aka ga dalilin da wata wata ta yi mafarki ga shi nan an sace ma aljanna wata irin kwalliya kuma yan aljanna ma sun leko suna kallo suna kallon wane ne yau aka zo da ranta yau wane ne wace ce wannan aka zo da ranta ita wannan baiwa Allah ta tashi ta har sai mata magana ta tambaya ta ce wayya ta ga aljanna yau an mata irin wannan sifofi aka ce saboda ran wata baiwa Allah da aka dauko ana ce mata sha'wana ta ce to ai uwa ta ce ita ga kuga ta nan fiyu ta ce ni ma yi man addu'a Allah ya kawo ni irin wannan matsayin naki sai ta ce ai kina da dama saboda ba ki riga kin mutu ba amma abu biyu kawai zaki ya kasance babbar damuwar ki yau ya kasance tunanin ki gaba daya kawai tunanin Allah kike yi yau duk wani bakin cikin ki kina nan ciki amma damuwar ki damuwar yadda za a yi lahira ba ta sulle maki ba abu na biyu duk sadda kina so Allah na so to ki saba ma abin da kike so ki dauki wanda Allah ke so shikenan Allah na so ke kina so inda tazahumul mahabbata ne an samu wannan hubbu Allah na so wani kuma na so to ka bibita son Allah akan son kanka ko son wani ko shi wane ne shike nan abu biyu duba abu biyu kaman ba su da wuya amma aikata su ne aiki to da haka wa yuhibbuna dunya mutane na son duniya son duniya ga tana wa yansawna al-akhirah amma mutane na manta da lahira suna mantawa da za a mutu wa yuhibbuna dhunub mutane na son aikata zunubai wayan sauran taubatan nasuha suna mantawa da tuba ta gaskiya idan ba duk zunubi duk laifinsa babban mafita daga jikin shi shine mafita shine a koma zuwa ga Allah maganin a zunubi dahu ne zunubi ciwo ne to maganinsa tuba zunubi ciwo ne amma maganinsa shine tuba amma ya kasance zunubi mutane ke so kuma ni na rasa ma yau dai in gano ma lokacin da muke tuba ni dai na kasa ganowa ba sani ba kuma na muka yana tun da mutum yau ya shekara saba'in amma an yi sallah asuba ya yi wuf ya koma kan gado kuma sadda ya zo masallacin dama da ka kalli idan shi zaka ga yanzu ya taso babu wata alama na cewa tun uku ya tashi ko tun hudu ya tashi yadda za a ce ya samu dama ya yi raka'a ko da uku ne ya yi shafa'i da wuturi wanda a lokacin zai samu ya yi istighfari ya tuba to yanzu ya taso daga bacci da ka kalli da jira ga alamar yanzu daga cikin gado yanzu don wani ma in yazo sai ka ji tabi dan za ka ji baki ma bai wanke ba in yazo kusa da kai ka ji gwam alamar yanzu ya shiga kan gado masallacin yanzu to kuma an yi sallah asuba ya yi wuce ya tafi gida ya koma ya kwanta an yi magariba an yi isha ana sallame magariba ya yi wo ya kada ta ya koma wani wuri ya zauna ya ci gaba da labari ko ya ci gaba da shan rake ko yana cin gida yana labari a kara kiran isha'i ya kara dawowa ya zo nan ma a yi sallah ko raka'a bi bai yi bayan isha din nan ya wo ya koma waje sai ya je gida ya ciyo tuwo wani daga nan sai ya dauko kayan sai ya dauko tocila ya ce ya dawo kuma ya zo ya ta hira ya ta hira ya ta hira sai ya kai sha biyu na dare ko karfe goma sha wani ya zauna ba wajen mai shago shi mai shagon na an san kuɗi shi kuma yana zaune ta kore sauro yana ta sauro nono na ta cizo na wani ne sai cigaba dai mun bari an gama dai an ta kudi zo mu cigaba da hira sai ta zagin mutane to ka gaya man wannan zan sai samu lokacin yin istighfari kuma wani in ka zo bai ma iya qur'ani ba balle ka ce ma a'a da safe ko da rana ko shi kadai ko yana tafiya akan hanya ya karanta karanci ka ce ya karanta kul huwallahu su uku to bai iya ba to ni sai in rasa to wani lokaci ne za a kai wasu shekaru ne a ce a tsaya ya tuba tukunne ya wannan shirin ya shiri saboda shekaru sun kusa karewa a cikin yanzu an baka nan da shekara uku ka shirya dan an kusa zuwa ko ku ba gane a wannan gani ba kuma ku lura da mutane ku gani kai yanzu tun da kake ka taba ganin mutanen mu Hausa Fulani a ce maka ka ga mutum guda uku ko hudu suna zaune suna maganar lahira har wani yana kuka ina tambayar ku wanda suka girma kun taba gani ka ga mutum hudu a wuri suna zanne ba abin da suke magana wani ya fuskar da kai na ta farka kuka ka zo ka zanna me yake ma kuka aka ce wallahi muna wa muna ma kan mu wa'azi ne muna tunanin lahira ne shine yake ta kuka kun taba gani ko a maka ne ban taba ganin bakake na kuka ba in kai ka taba gani mallam bakar gungun mu bakake mu wannan bakake masu bakin nan ga bakin fuska ga bakin hali wallahi ni ban taba ganin baki yana kuka ka ba Allahumma illa in tare kuke dama abokin tafiyar ka ne kayi yayi dama wannan ka amma ka ga wai wani wanda baka taba ganin shi baka ce waɗannan baƙaƙe ne ga su zo na a wani wuri amma kuka suke saboda sun ga Ka'aba suna kuka saboda suna tunanin zunubin su ga bayan Allah na ta kuka ni ban taba ganin mutanen mu na kuka wurin ba su ko waɗancan har sai an rika yawo da toilet paper ana raba musu ko ba dan Allah ba ku gani dan furka magana saboda kada a dauka ni kadai daga gani da toilet paper zaka ga ana yawo ana raba musu saboda wani yayi kuka amma jina tana fitowa tana ta zuba yana fata wuri saboda haka da tishu da an gani haka zaka ana yawo ana raba tishu ana bawa saboda an san akwai wata ma kuka take in ka ga yadda ka san yaro karami mai rigima za a tafi unguwa ban da shi wallahi wasu haka suke kuka a ka'aba ni na ga matar da ta je ta rike wani wuri barka kuka take yadda ka san yaro mai rigima za a tafi unguwa a bashi wallahi ka ce maka kuka kuka bin ma'anar kalima ke kuka kuma wanda zai zo ki masu hakuri wata mata da mijin ne za su koma yana yi tana yi yana yi tana yi wani duk gidan ne da maman shi da matar shi da shi da dan uwan shi za su taru su gungu su daddaru sa kuka malam suna goge ana goge sai an ta ba su jiki suna goge hawaye saboda kuka amma mu mutanen mu wallahi za a ga su a safa da marwa suna cin cingam mata na ta mutata wani cingam da idanuna na gani ba labari na jiwa suna yawo suna cin cingam suna labari to haka mu muke ko ina a in muna gida babu amfani in mun je ma wurin bautan mu ba bautan muke mafi aksari ya yawo ko shi zuwa su suna ta surutu wajen cin abinci sai an yi fada wajen cin abinci in ka ga bala'in da mutanen mu suke wajen raban abinci ba a rama ta aka yi an fasa abincin saboda ba a iya raba mu mutane dan dan da suke wurin raba abinci dole hukuma alhazai ta ce ba ta iya masar da haka ne mana uku ta ce bana ba magana abinci kawai abinci wai yadda za a ci a jaya abinci mutane kowace jaha su abincin su kai amma alhazai kowa ya nemi abin da zai ci kawai da kai domin wajen abincin da an yi faɗa ta auna ba ga mutanen za a zo mutum ya ga ana raba apple dai dai ake raba shi sai ya kwashi uku ko ya kwashi hudu yana gani a ce a alhaji ba a dauka shi sai ya dauka ba kudin shi bane shi dai dai ake ba mutane shi kudin shi a zo daukar tuwo ya dau tuwo dai ya dau rubun miya ne a tambaye shi me yasa ce kudin shi ne me yasa zaka ci roba biyu ce saboda yana so ya ci nama sosai so zaka sai dau tuwo guda daya amma roban miya biyar guda biyu saboda ya je ya juya nama shi kadai ya ci nama mutum biyu kuma a zo karshe ga tuwon ba miya saboda wasu sun yi ta ɗaukar bibiyu wani aka ga mutanen mu naman da in kana so baka ci nama kaza kaza gaba ɗaya in ka je ta duka fariyar nan biyar goma sha biyu ba za a baka ɗin kekiyar kaza da baka yi saka cinye ta ba sai sun tambaye ka dan kajin ma da suke da su nan ba irin mu da muke cin kusan matattu ma kajin in keke kaza ce za ka gani kaman ba kaza ba wallahi in nan ne ma in abin nan ne ka ganta a gaske ka dauka talo talo ne dirka dirka ziyar ta ki ba kai saka cinye ta ba ni da lokacin da na taba zama a wani wuri a abin nan ba da na ina so in na tashi na je in na tashi da safe na sha shayi da rana in na je na so wannan abin da kaza da wannan dankalin ban isa in cinye ma rabi ba shi nake ci da rana shi nake ci bayan isha'i hada da shayi in na so shi ba bai ciyo ba sai na nemi abokin aiki a wannan ma abu guda guda sai na nemi abokin aiki wanda kariyar nawa yake to abinda zaka je ka saya mai kyau kazan nan sai ka zaba kana so ne alal fahmi kake so wanda aka sa akan aka gasa akan gawayi ko wanda aka gasa akan inji da wannan riyal din naka guda goma sha naka ba ka kai saka cinye ta ba komai mai taka to kuma riyal din nan wannan abin idan ka bada dala ɗari sai an baka fa a wancan sai an baka riyal wajen ɗari uku da saba'in da hudu ma in ka bada dala ɗari sai an baka riyal ɗari uku da saba'in har da hudu to ka duba in ko kullum ma riyal ashirin zaka kashe kwana nawa zaka ka kashe ka kashe waɗannan kuɗi wannan riyal balle duk mai ka baka iya shiga kantin abinci ka ci abincin riyal ashirin idan kana da juni to amma mutum ya zo koma ya ce ya sa abin da bai kamata ba ka ci abin da za ka ci ka je kai bauta ka ci abin da za ka ci ka je kai bauta sai mutum ya koma kamar ma ba abin da ya je yi bauta ba to a sannan ne za a yi kuka a nan bai kuka ba mutum bai kuka ba a can wajen kusa da inda ake maganan bayan Allah in sun zo wani ma sai ya yi kamar ya su sai ya sume ma a wurin kai ka je wurin ka ta dariya to mutum zai kuka ne ranar da aka zo sai ranar da aka zo ɗaukar rai shi ne ya kuka ya kuka biyu nan mun karanta cewa kai an tallabi waladatka ummuka bakiyan kai ne wanda mahaifiyarka ta haife ka kana kuka ranar haihuwarka wannan su haula kai da hakuna surura mutane suka kewaye ka suna ta murna sa jin daɗi fa'amal yanzu kai aiki tukuru sai ta kun sai ta kun fi yawmi mautika hina yabkuna alayka wa anta dhahikan masrura sai ka zama lokacin da zaka mutu sadda mutane ke kukan zaka rabu da su kai kuma yanzu ka koma dariya kake kana murna aka ce Allah ya tsare mu da wanda zai yi kuka so biyu kai kuka ranar da aka haife ka sannan kai kuka ranar da zaka bar wannan gida shine munta almusiba amma mutane na shirin sai sun yi kuka so biyu Allah ya tsare mu wa yansawna tawbatan nasuha ila Allah sukan manta tuba ta gaskiya zuwa ga Allah wa hakaza ila rabbikum ar-ruj'a wal muntaha wal mustaqar abin da haka yake kowa ya sani zuwa ga Allah makoma take zuwa ga Allah ƙarshen al'amari yake zuwa ga Allah matabbata take idan aka riga aka koma can shi kenan fa'tabiru ya ashabal uqul wannan ana magana ne da masu hankali masu hankali su lura da wannan magana wal ghina wal qusur wanda suke da wadata wanda suke da manya-manyan gidaje su kalli maganan nan wa ya man fitintum bima antum fihi ya ku waɗanda aka fitine ku da abin da kuke ciki min mata'in na jin daɗi kowane iri ne jin daɗin dukiya ne jin daɗin mulki ne jin daɗin matsayi ne jin daɗin faɗa a ji ne jin daɗin wani abu da kake so ne sar'ana ma ya zo ba da dadewa ba wannan abu za a rabu da shi ko ana so ko ba a so wa ya ashabu sulukiyat al-mu'wajja ya waɗanda suke da ɗabi'u karkatattun ɗabi'u suna da wasu halaye waɗanda suke karkatattu wal falsafat za'ifa da waɗanda suke da wasu tunani nasu tsare-tsare nasu karkatattu wal hujaj al-batila da hujjoji waɗanda suke na ƙarya ba na gaske ba ويا من تعرضون أي تعرضون عن النصح والإرشاد يا قوة لكتي كودكي أي مكو وأزي أجاو أنكلمكو أجايا مكو أجايا مكو أجايا مكو أما كنا كودكي دك أبن أكي جايا مكو كنا جي كنا يكمون دا أكي هورا موسن بياني مما معنا أبن بليري يا قوة لنا كجي قال تعالى ومن الناس akwai daga cikin mutane man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wanda maganar maganar shi za ta baka sha'awa game da al'amarin duniya in ana yi ya iya magana yana da wayo yana da magana ya koye maganganu akwai munafici a ran sai fito ya rike maka magana amma rumi rumi ka ji shi da dadi wa yashhadullahu ala ma qalbihi hayyaran sai ya bayyana wa mutane abin da yake fadin nan shine har a zuciyarsa ya rika fadin maganganu وهو على ذو الخصام الحالي شي دي ما في جايية فيدا با duk abin da yake faɗi ƙarya ne abin da ke zuciyar shi daban abin da yake faɗi daban wai za ta walla idan ya bada baya daga inda ya faɗi wannan maganganun nan sa'atul ardi yufsi da fiya sai yayi aiki tukuru ya je yayi ta yawo cikin ƙasa yana aiki tukuru saboda ya fanna ya bata komi ويهلك الحرث ويهلك العين ويهلك الحرث والنسل sannan wai hulika ne wai hulikal harsa wa nasla ya je yayi banna ta yadda shuka da ƴaƴan dabbobi da duk wasu abu waɗanda suka zo zai halaka su kamar yadda ake banna yanzu wasu su tashi su shiga ka duba yau in dai da za ka tambaya ka za ka tambayi mutane ka ce kai wai yanzu mai mutum zai samu ya je garin mutane ya kakkashe mutane ya ɗauki wasu ya karkashe dabbobi ya kona amfanin gona ya kona kaza kai ka san wannan ba manufa ba wata manufa ce ta banna kawai saboda wani ma shi za a gama wannan a kama shi a tambaye me yasa kuka yace bai sani ba shi da iyayen gidan shi suka fashi kawai to me suka ba ka yace ba ba shi komai ba yanzu hankali na yi wannan ko je na sun je mana ban abin nan nan wajen wajen wajen wajen gon ya ake ce mace wajen binnin yaro barakallah fi bannin binnin yaro sun je binnin yaro ba su kwakwace mutane sun kashe wasu sun dai wasu haddasa mata suka kwata suka bi makwabta makwabta suka ta kwasan mutane suka kakkashe wasu suka dai wasu suka tafi da su cikin daji wanda ka duba irin wannan banna to menene mai ba abin dole a kone a ba kasa sai dai ba ma neman wani abu amma roƙon Allah tuba ya kamata mu dai zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ta duk wani wanda ke da hannu cikin wannan al'amarin da ake kashe mutane a hana mutane zaman lafiya Allah ya fi mu sanin sa Allah ya mata abin da ya dace saboda haka ba abu bane wallahu la yuhibbu al-fasad kiji ba Allah bai son banna da haka ai takan nan amma ba Allah bai son banna tunda ko bai son da wata rana sai yayi maganin mabanna da tunda bai son banna to sai yayi maganin masu banna wa idza qila lahum ittaqillah idan aka gansu ko da za a ce masu ji tsoron Allah akhazatu al-izzatu bil ismi sai wannan ya rika jiji da kai ma da zunubin yana takama tunda yanzu ku dubi masu kama mutanen nan in suka kama mutum ba ya ambaci Allah to sannan ne ma za su yi mai dukan da basu yi wanda bai ce haka nan ba akwai wani nan da muka haɗu da shi kwanaki da aka kwashe masa iyali a gida can wajen barakallahu da baki da baki muke magana da shi ya ce ai mutanen nan ina da suka kwashe matar shi ta dinga cewa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah suka ce suka ce kai wannan ta dame mu a sauke ta aka sauke ta yaran ma su ma suka ji suka kama la ilaha illallah la ilaha illallah suka ji a sauke kanana aka ƙara sauke su amma guda ɗaya da budurwa da saurayi suka ce su ko komai za su faɗi sai sun tafi da su kuma sai an ba su miliyan ɗari biyu to auna ba sai da kare ba yanzu kwanaki na hada da shi lokacin na da shi na je zai a yadda wallahi shi bai sani ba saboda shi na zai zo da nan a rike shi to yanzu ka duba wannan Allah ya ba mu mafita kuma Allah ya tsare mu daga wannan musiba wa idza qila lahu ittaqillaha akaza akhadhathu al-izzatu bil ismi idan aka ce masa ya ji tsoron Allah sai ya rika jiji da ma wata daukaka sai ya rika tinkaho da zunubin ma da yake yana ta ina ai su su ne fa hasbuhu jahannam ku ji kuma a sanar da wanda ji yake da wannan hali da wannan banna baya da wani kaso a wurin Allah sai wutar jahannama wala bisa mihad wutar jahannama ko ta munana a ce ita ce shimfiɗar da za a yi mutum a sashi ciki a zo abin nan a shimfiɗa sannan a ɗauko lahun min jahannama mihadin wa min fawqihim rawash za a yi masu wata irin shimfiɗa a wuta sannan a sama marfin mashi ma wuta wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah amma daga cikin mutane kuma akwai wanda ya saba ma wancan shi ko wanda yake sadaukar da kai shi ya bada kanshi gaba ɗaya da komi naji saboda neman yarda Allah tabaraka wa ta'ala wallahu rahufun bil ibad Allah mai tausayin bayansa ne Allah na tausasa ma bayansa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya tausasa mana ba dan halin mu ba waɗannan musibu da ke ta faruwa da waɗanda suka faru da waɗanda suke tasowa yanzu Allah ya fi musamman dalilan su muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu kada Allah ya kawo mana wata fitinan da zamu tozarta muna ciki muna ji muna gani a hana mu addini a hana mu rayuwa Allah ka tsare mu da wannan musiba يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم ونراك تسلغ بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عديم ابدأ بنفسك فنهها عن غيها فإذا انتهت فعن فعن فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم يا أيها الرجل المعلم غيره يا كي متم وندك كرنتد وني كي كرنتد تنقوانك halla li nafsika kana da ta'lim me yasa ba za ka fara karantar da kanka ba tukuna in kana so ka nuna ma wani ga gaskiya ga daidai to me yasa ba za ka fara nuna ma kanka ba kai ka fara ka fara jihadun nafsi kai ilmi kai aiki da shi kai kira zuwa gare shi tasifu dawa'a li istiqami zai zama kana sifanta magunguna ga marasa lafiya kai likita ne kana sifanta magunguna waziddama da waɗanda suka rame saboda rashin cin abinci mai kyau ko saboda nutrients babu ayan abubuwa ba kyau duk sun rame kai ma ya sahu bihi saboda su su zama lafiya lau su samu abinci mai gina jiki su samu magani wanda za su sha su warke wa anta sakimu kai kuma ga ka da ciwo to ba sai ka fara shan maganin ba kai ka zo kana sifanta magunguna kana sifanta maganin da za a gina abincin gina jiki kai ko baka ci ba to sai ka zubar da wasu magani kai kuma ga ka da jiyo wa naraka tuslihu bir rashad uqulana yace muna ganin ka kana kokarin ka saita kwakwalwar mu da abin da yake daidai kullum kokari kace ka nuna mana ga hanyar daidai ta yadda kwakwalwar mu za ta za ta iya zuwa abadan kullum kake yi tutur kai yau kai gobe kai gobe wa anta mira rashadi adim alhali kai kuma shiriyar kai mata nesa baka kusa da ita kai nesa da ita kai shiriyar babu da za haka ibda bi nafsika fanniha an rayha in haka ne fara da kanka ka hana ranka duk batan da ranka ke yi kai kokari ka turke ran nan ta daina yin ba daidai ba fa idan ta hatanhu idan haran nan ka naka ta halu kai ka bari fa anta hakimu to kai ne mai wayo kai ne mai hikima kai ne wanda ya abin da ya cancanta fa hunaka yusma'u ma taqulu wa yustafa anan ne za a rika sauraron abin da kake faɗi kuma abin da kake faɗi yayi maganin abubuwa abin da ake kace faɗin sai yayi amfani wa yustafa bil qawli minka sai ya zama maganan nan da kake faɗi za a samu waraka daga gare ka duk abin da ake so a samu sai a samu waraka wa yanfa'u ta'alimu sannan bayan haka nan kuma sai amfani wato karantarwar ka sai ce amfani koyarwar da kai sai ce amfani la tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu kada ka rika hana wasu halaye kuma kai a ganka kana aikata su ka ce mutane su bari kai kuma a ganka kana yi arun azimun alayka wannan aibi ne mai girma a kanka idan fa'alta a in ka aikata wannan ya fito ko saboda haka sai ka dan dauki wancan arun sai ka ce azimun idan fa'alta wannan aibi ne mai girma in ka aikata haka ya fito hakaza faqad asbahat wama wasafa Allah wa kama wasafa Allah ta'ala fi qawlihi to gashi dai yanzu wannan abu da ake magana ana tsoro mutuwa dai ta riga ta auku yanzu dai yana nuna ya mutu ma ta auku kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wal tafatis saqu bis saq a ranan ne kwamri zai haɗe da kwamri ba magana mutum ya tashi kenan wal tafati saqu bi saq a ranar kafafu sunnan nabi babu wani abu ila rabbika yawma idnil masab zuwa wurin ubangijin karan na ake kora mutane kowa can zaya shikenan magana ta kare kullu ibn unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin jadba mahmulu فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول يتقل ابن أنثى دون متندمة تحيفا وإن طالت سلامته koda ya yi tsawon zamani lafiyarsa lau garas ba wata damuwa da take damun shi ce ai shi kam babbar kyautar da Allah ya masa gaba ɗaya bai taɓa yin rashin lafiya ba to koda mutum ya samu wannan cewa ya daɗe ya yi zamani mai tsawo lafiyar salau wa in tsalar salamatuhu ko da ya yi zaman lafiya ya yi daɗe yauman to amma wata rana ha mahmulun ala alatin da da ba za ka gan shi ana dauke da shi akan wata kurman abu ba hannuwa ba a makara sai ta ce da ala da da ba a dauke ta ga tadan ana tana a gaji wannan ya dauka ya ba waɗannan wannan ya dauka ya ba waɗannan wannan ya dauka ya ba waɗannan ha kai muka barka shikenan mutumin da da za ka gaishe a gaban ka ya shiga ya yi wanka ya kwalliya ya sa kaya masu kyau sai su turare ya fito ya ce tashi mu tafi yau gashi nan an fito da shi nan na cikin makara malam ana dauka ana canji ana dauka ana canji akan kafadu har aka yi can a aji wani lokaci ma in an je an ce a je a tarar ba a gama aikin ba a ce kudan aje shi gefe a jira a dauke shi a aje gefe ba ba ya mun guruwa ya ce na gaji an gama cutar da aka gama aka daukai kuma babban ma yau masifa shi ne malam a dauki mutum a saka cikin wannan wuri ga makabata dai ba dan gaya mutum yadda take ba a daukai a saka cikin wurin ana gama rufewa aka tsaya aka yi addu'o'in nan sannan an dawo mai da rai yana ji duk wanda ya magana wanda ya san shi in ya magana yana gane wani ne yanzu ya magana wani ne ya magana yana ji ana maganganu ana tafiya ana maganganu yana jin maganganun mutane yana jin takun tsawon mutane suna komawa gida ana cikin jin haka mala'ikun nan za su shigo kuma daga shigowar su zai gane ya yi kirki ko bai kirki ba kuma ba za a zo a ce to an yi kuskure yanzu bai su tunda kana jin su ma ka bi su ka gyara abadan kana jin takun nan mutum zai gane ko ya yi daidai ko bai daidai ba a ran nan mutum zai gane sittuna ko saba'una da aka bashi ko sun yi amfani ko sun tafi a banza wannan shi yasa sahabban manzon Allah da suka gane wannan ba abin da ba su tura shi zuwa lahira ba don gudun tozar da irin wannan rana ku duba Uthman bin Affan ya fazo makabarta an ganshi ya yi kuka ya yi kuka gemun ya jike aka ce ya amiran mu'minin ba abin da baka gani ba amma yau mun ga kana wani kuka ne na musamman yace ya tuna ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana suna tare da shi yaga wasu mutane sun yi gungu yace me suke yi aka ce dan uwan suke sa a kabari manzon Allah ya sauri ya nufi wurin har ma ya tsinta da jan kasa ya je wurin ya tsugunna gaban su yana kallon sama yana kallon kasa yana tattaka wani abu ya ce ɗan uwana kun ga saboda irin wannan ranar limitlin hadal yawan kun ga saboda irin wannan ranar fa'idu kowa ya tanadi ya ƙara ya ƙara ya ce kai ista'idu billahi min azabil qabr ku nemi Allah ya tsare ku daga araba wannan masifa ce yau yace saboda kabari din nan wannan ranar da shiga kabari shine awwalu manzil min manazil akhirah shine masauki na farko masaukin lahira in aka riga aka shigo nan kabarin na wallahi dabara ta kare duk wata dabara da mutum zai yi zai yi ta ne kafin da shi kabari yace kabarin nan in an shiga ciki imma rawda min riyadil janna wa imma hufra min hufar niran ko ya zama wani dausayi ne na aljanna mutum zai fara dandana ko ya zama wani rami ne na garwashin wuta mutum zai fara dandana a yau to daga ku nemi tsari Allah ya tsare ku daga azabar kabari yace qulu allahumma inna na'udhu bika min azabil kabari suka amsa yace qulu allahumma inna na'udhu bika min azabi jahannam suka amsa suka maimaita yace qulu allahumma inna na'udhu bika min fitnati al-mahya wal mamat suka amsa yace qulu allahumma inna na'udhu bika min sharri fitnati al-masih ad-dajjal suka amsa yace waɗannan masifa ba masifar da ke gaban ku kamar wannan masifa guda hudu saboda haka koyaushe ku rika roƙon Allah ya tsare ku daga waɗannan abubuwa wannan shi yasa muka sha maimaita har daga cikin magabata akwai wanda ke ganin in kai sallah ba kai wannan isti'aza ba shi a gidan shi ta yaran shi ke su saki sallah amma ma duka malamai su amma sun sa shi yana daga cikin mahimmanci duk sallar da kai ka nemi tsari daga waɗannan abu guda in baka samu ba liman din ya sallame kafin kai bayan ka yi sallaman da ka yi ka yi ka nemi tsari daga waɗannan abubuwa guda kafin a sallame daga sallah sannan ne inda ya kamata musulmi kokari ya yi addu'o'i duka in ma ya bayan ya gama sallah yana da lokacin da zai zanna ya karka ko amma dai babban musulmi mutum ya ga ya shigar da waɗannan abubuwan kafin ya sallame daga sallah mu gane abubuwan nan ya jama'a rayuwar nan ji yadda sai mana daɗi ina maimaita mana maganar nan tsirara wata tsirara wallahi al'azim in kai ka fi kowa jin daɗi a duniyar nan wallahi da aka saka kabari in baka yi sa'a ba wallahi sai ka manta da ka taba jin daɗi awwal ghamsa tsomi ɗaya da za a yi wa mutum a cikin wuta in ya ga wutan nan aka tsoma wallahi aka tambaye ya taɓa jin daɗi zai rarke ya tun da yake bai san me ya jin daɗi ba to haka ya ce fa amma idan ka ɗau wannan a wannan fa'ida amalta ilal kuburi idan ka ɗau wani zuwa ga makafu janazatan idan ka ɗauki wata janaza kuka kai aka kai ta makabarta tare da kai fa'alam ka sani bi annaka ba'daha mahmulu kai ma bayan nan wata rana za a dauko ka fatahmiluni ala al'anaqi za ku dauke ni akan wuyanku na fi so in za a kai ni a dauke ni galibi malamai na ganin in kusa ne da makabarta ba ni ta an fi son a dauki mutum akan kafadan nan a ita tafiya da shi akan a daukai a mota a kai amma inda ni za a cutu wannan shi kenan amma in kusa ne a daukai akan wannan kafadin nan a kai shi makabartan nan shi yake amalan bi sunnatil mutahhara wa iyyakum wa dhabhi ta'atan nash yace ina muku kashedi da wata bid'a da ake yi ana yin yanka a karkashin makara in an dawo sai a yanka wata dabba yace wannan ba daidai bane kama ya fa'al juhala kama yanda jahilai ke yi lima ruya an anas radiyallahu an saboda abinda aka ruwaito daga anas Allah ya kara masa yadda fala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam azan Allah ya ce la aqara fil islam ba a soke komi a irin wannan in an mutu ba abu wani soke abu da ake yin ranar musulunci a cikin musulunci in mutum ya mutu haitu annahu min al-bid'a bid'a al-marduda ala sahibiha domin wannan yana daga cikin bid'o'in da mutum yayi ba za a amsa ba وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أزامو حديث لك أم المؤمنين رضي الله عنها تتي من أحدث في أمرنا هذا duk wanda ya kirkira wani abu a cikin al'amarin wannan ma laysa min wanda baya ciki ya kawo shi da gangan ya sa fa huwa raddun amma ido masa da abun sa muttafaqun alayhi fi riwaya li muslim man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun duk wanda ya aikata wani aiki wanda ba aikin mu bane ba mu muka ce ba amma ida masa ولتنتبهوا إلى شيء هام وخطير كما إن أجامك يا قوة ذاك بعثا بيانا مجادانا ina ƙara jawo hankalinku cewa ku lura da wani abu muhimmi bayan na cika wa khatir kuma al'amarin da yake da hadari sosai ala wa huwa sadadu daini qabla salati alayhi wa dafn wannan shi dai ba ma samun shi shi dai ba sani ba ko nan gaba wataƙila dalilin karatun in Allah ya taimake mu wasu su canza su amfani da karatun ko kuma ya zama kai Allah ya taimake ka waɗanda za su ma su zama sun rike karatu amma in ba haka ba wala zai wuya ba mu sha wuya ba lahira domin magabata abinda suke gani tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa shiga digan bayan Allah babban gatan da za a yi mutum ya shiga kada a yadda a mai wanka a sa shi kabari a daukai a kai shi a za a yi mai wanka bayan an mai wanka sallah kafin a yi mai sallah a kai shi a sa kabari to an biya ba shi shi kana ganin mutum yanzu duk kudin sa ana iya mai haka dangin sa in ba sa a kai ba suna da basira da za su gane wannan za su yi wannan wani ma ya zo wannan maganar ma sai mutane su watsi ma su ma ba san karatu ba shine amfanin karatu in ba ka ba mutane suka zo suka ce da Allah jama'a ku yi hakuri ana san cikin tsawa ne akwai abubuwa da ya kamata cikin tadhizat da ya kamata a yi masa abubuwa da ya kamata a yi masa cikin wasiyarsa muna duba wasiyar nan saboda mu zartan masa muna dubawa in akwai wani abu a kan shi mu biya na kan shi wanda shi yake da surin mutane bai dame mu ba wannan a biya ko daga baya ne amma muna neman mu tantance abin da ke kan shi ne yanzu a biya masa kafin mu sa cikin kabari in ba a yi ba sai ka fito ka tarar mutane sun tafi to tun da ba tafiya za su yi dama ga baye ne tafiya su mana ko kuma suna da abin yi tafiya su amma gara a samu mutum biyar mutum hudu ma wanda suke gogaggu sun gane shari'a su tsaya wajen wannan abun a gama wannan abun ko sauran mutane za su tafiya su su hudun su wannan ya dauka ya ba wannan wannan ya dauka ya ba wannan sai kamar kuma ta a rufe kalami lafiya lau ya fi a rasa a samu mutum dubu amma su dauke ka su sa kabari ba tare da amma wannan ba bai fito ba ko da aka yi maganar mutane arba'in da suka yi masalla ko wanda suka ce hudu ma akwai wanda aka ce kai in ka samu guda kwakwara ya ma sallah duk ya tsaya maka sun waɗancan arba'in ɗin ma da aka magana guda ɗaya kwakwara ya fi yuyuyin da za su zo ba su ma san me suke ba in Allah ya azurta ka da mutane da yawa wannan fa biha wa ni'ma ba san wannan sirrin ba amma dai in an ɗauke ka aka sa cikin kabari ba tare da an biya ma bashi ba ba ai maganan bashin ba ko maganan shi ba ba an ɗauke ka an cusa cikin haɗari bai fito ba ko kaga yanzu kenan mutum ba sai zai da cin bashi na ganganci ba ana cin bashin ganganci ko za ka ɗauki kuɗi ko za ka anshi kuɗi ka sama inda ka fi ƙarfin su ne inda in ya ma kama kenan in ko bai kama ba ka kyale mu kuma kayan shi saboda haka wannan abin nan kai wai sai bai wancan su wancan wancan ce ka tashi ka tata wani kujera yanzu ku kore da duk kawai kujera har ya fa zai fati ma kan kujera yana bacci wai kuma wai aiki kuma fa samu mutane gilashi a wallahi yana kan kujera ya jingina ga jikin mota ga jikin kujera amma kujerai ma har zai wurtsulo daga ciki ya yana bacci kuma in an tambaye ni kace zai ce aiki ko aiki ne aiki bacci sai fado da daga nan wannan yaji zai ma fado da kujere zai iya kuma ga shi zaka shiga duniya idan ba ban bada suna ba saboda haka wannan shine wa huwa sadadu daini qabla salati alayya shine a biya man bashi na kafin ayi man sallah wa dafni da rufe na ko da rufe ala an tastasko an tasmahu kull ashabil uquq ku nemi afwa wan ba iya biya kenan ko ku wanda muka yi alkawari da shi ban cika ba wanda muka yi kaza da shi zan yi sai a ba su hakuri a ce to jama'a ku ya fi mawani mun gani cikin littafin wasiya sai ya ce za su yi kaza da shi da wani Allah bai yi ba saboda haka a yafe masa in ba a iya biyan kuɗin nan a ce jama'a assalamu alaikum abun nan ba to nan asiri ba ne ba mu son mu sa ɗan uwan mu a cikin kabari ko a yi masa sallah a gama muna son sallan nan a yi ta saboda me yasa ake so a yi sallan sai an gama biyan bashin a yi sallan saboda sallan ta ƙara kyau a ce Allah ga bawan ka nan ya taho mutumin kirki amma ka ka kwakwashe kayan mutane ina sallah za a dai sallah amma ba ita za ta zama kaɗan so da ka za a yi sallah yanzu an wanke shi kenan shi ne wankewa mun yi magana da magabata wani ya yi wasiya wannan ya ce na mutu kai za ka wanke ni wannan ya ce kai za ka wanke ni da ɗaya ya mutu kawai ta ga ɗaya ya zo kawai ya ce a kawo littafin wasiyarsa ya kwakwafe da ake bin shi ba shi ya ce ku yi masa wanka kafin yin dawo aka ce a ya ce kai za ka yi mai wanka ya ce a wannan zubin mu ne ya tafi kafin a gama wanka a ce an zo wajen sallah ya riga ya dawo ya biya ba shi ya gama aka da aka ce ai an ta jira ya ce ai ba ta da wankan nan da ya ce zai zan mai na ma'ana ne ma'ana in shi ya riga ni zan zai biya min bashi in ni na riga shi zan biya masa duka wanda ya riga wani dai cikin mu zai biya ma kowa bashi yanzu bashin sa an riga an gama iya abin da na gani a wasiyan nan ba mai bishi ko kwabo to da ka masa sallah sa shi kabari yanzu kana da dukiyar kama za a tsaya yi wannan magana kana da kama sayar ko kana da kayan sayarwa to masu gadon ma sun zo sun an ce amma biya ma ga kuɗi ma a kasa sun ce ba za a biya ba su ba za su bada ba sun ya bar biliyan amma ya zo a ce za ana bin shi miliyan tamanin ƴaƴan ki su hana a cire kuma suna gani ga kuɗin shi ne ba biliyan wanda ran nan wani ya babu ma misali mai kyau ya ce biliyan ɗayan nan da za a tara su wuri ɗaya a zo a cire miliyan tamanin in baka nan ka zo baka iya gane an cire biliyan ɗaya idan aka tara su a cikin wani wuri aka zo aka ɗau da wani zai saci miliyan tamanin a ciki in ka zo ka shigo ɗakin ba ka gane an zai wani a cikin waɗannan kuɗi kamar ƴaƴan shi suka hana biya to daga nan mutum ya bari sai ya mutu sannan a zo a biya abin nan ɗinsa ba za ka a biya wa dafni saboda haka in ba za a iya ba sai ku nemi ku ce to ɗan uwanmu ya mutu mun gano ana bin shi kaza za mu iya biyan kaza amma wane da wane da wane mun gan su suna bin shi kaza ba za a iya biya ba yanzu muna roƙon su inda hali a yafe masa duka in babu hali a yafe masa wani abu a masa rage ga ko za mu iya biya wanda zai ce ya yafe ya yafe wanda ya ce ya rage yana bin shi ɗari ya ce a bashi hamsin shi kenan wanda ya ce sai an rubuta su wannan an ce to yanzu nawa za a iya samu yanzu nawa za a iya samu ai ko wannan masu jiran gadon duk a caje su zai su nemo kuɗi su bada a biya duk babu ga kayan shi nan to jama'a ba mu samu kuɗi ba yanzu masu bin shi bashi akwai mai son wuri kaza nashi mai so an mai kuɗi kaza a nemo wanda suka sani a mai kima yanzu shi kenan a nemo to shi kenan kai ka ɗauki kaza a kaza ka ɗauki kaza a kaza duk kuwa tsatsala kayan shi a ɗan ɗauka a ɗan ɗauka haɓa da an yi likudetin wannan bashin an gama yanzu shikenan wane yana bin shi miliyan daya ya dauki rumfa shi wane na bin shi miliyan daya miliyan ya dau mota shi wannan ya dauka rana shi wannan ya dauka rana shi ba ruwan ku da wani sauraron magada a gama rarraba kayan shi a ga an biya mai bashi tsaf ko ba za a samu komai ba bayan nan a ce to ko saura dama ya'ya da waye ya ba su wurin Allah dan haka yanzu mu kai shi kabari lafiya lau ba komai abinda zamu iya yi komai wanda zamu iya shi kenan gaba an biya masa bashi zai je wurin Allah wankake kayan shi da dama kowa jima'i zai nemi nashi Allah kore mu kwana shi na'am wa alaikum assalam eh eh aka ce ga nawa ne aka ce ga wakili wani zai bashi yawwa an biya ke ne yana wakilci ta ce to wane yanzu duk kudaden waɗanda ke nesa yanzu da wane da wane da wane ba yadda za a bashi kudin nan yau amma ga kudin saboda haka wane za a zo wurin shi a azza amma shi yanzu ba a bin shi ba shi wa ake bi yanzu wakili shikenan ya sauka shikenan yana ta kare ya fito ko ta ana wakilci da yanzu nan nan ana bin ka bashi ka ba wakili amintacce wanda dama ba a san shi da wani mugunta ba kace ya kai ma wani kai ta abun ya fada kanka ka tashi ya tashi kanka ya koma kan wakilin nan naka da ya shi wakilcin ka ya fito sau da aka kenan sai dai ka san dama ba ibadawa ka ba shi to baka fita ba wadiyun da ba su saka wal al'uhud wal wa'ud da wani alkaura da yayi da wani yarjejeniya da aka yi da shi wadiyun da ba su saka wa taruddu li kulli dhi haqqin haqqahu kuma da ma kowane mai haƙƙi haƙƙin saka za ta yi kabarta makabarta haitu inna ruhal mu'min kuji dalili saboda ran mu'min mu'mini fa ake magana nan saboda ran mu'mini ma ba wai wanda ba mumini ba ko mumina ran mumini ko ran mumina to basu an dukulil jannati akan hana su shiga aljanna a tsare su hatta yu'adda dainuha har sai an gama biya basu bashi da tare su wanda ma zai shiga aljanna kenan sai an tare shi ba zai shiga ba sai an gama biyan bashi lima sabaka dhikruhu lakum saboda abin da ya gabata can mun ga muku shi a tafi na 25 an yi wannan magana can baya in ba kuma ta ba tafi na 25 an yi magana irin wannan yana ina ne ma tafi na 25 ga ayatan inda aka yi magana wancan bashi 25 ko a a wannan ba ila yake can yayi daidai ga ayatan sama قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ran mumini akan rataye shi da bashin nan nashi har sai an biya masa ba a sagale ran mumini ba ba a sagale ran mumini kuma nan makaranta shi a tafsira wani ya zo ɗaukar shi ya yi jihadi ko uwa ce ta zo ta tambaya na manta ya ce na ɗana aka ce yana aljanna hatta tashi ta tafi ta ce inda ba don haka mana za ta yi ta kuka har ilama ta zo ta ji labarin ina ɗanta yake yanzu aka ce yana aljanna ya ce murmushi ta tashi ta tafi ta ce da ban ji cewa yana aljanna ba zan ta kuka ba zan ya lokacin da zan daina kuka ba ta fara tafiya aka kira ta aka ce dawo jibril ya zo ya gaya man cewa sai abu ɗaya ne zai sa yanzu a ce baya aljanna ana bin shi bashi wannan bashin ta tare to da ka ja duba shine ne ya kawo irin shi hatta anna shahida har wanda ya shahada ku ji la yaslu min hada bai kubuta daga wannan matsala ba hifazan ala huquqil ibadi saboda tsare haƙoƙin bayi bari mu wannan baitin iddakartu mali li nafsi inda rabbi waddakartu rabbi li auladi wannan Umar da Abdul Aziz ma ya faɗi irin wannan kusa wannan magana kai jigajigan bayan Allah wanda suka faɗi irin wannan magana yace iddakartu mali li nafsi dukiyata gaba ɗaya na tattara ta na kai ta ajiya inda rabbi a wurin ubangiji na wato na ɗauki dukiyata na tura ta zuwa lahira wannan karatun shine dai wahalan mu gane shi mai aiki da shi shine babban matsala tun da yanzu mutum da zai kwatanta ku duba yanzu mun ce ne fa dubu ɗaya dai mutane su ba da dubu ɗaya ɗaya kuma kar su kalle mu su kalli girman Allah da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda matsalar da muke fuskanta da mun tunanin mu kyala kowa har Allah ya ba mu mafita amma nayi magana ran nan nace ina jin kunya matar nan ta zo baiwa Allah ta zo ta kyautata mana hasidin da lissafo kyautata da ce mana guda uku saboda abin da yasa nake mai ta wata kila wata musulma nace baiwa Allah nan ta kyautata mana a wuri uku wuri na daya an zo ana son kayan ka za a saya wannan ya zo wannan ya zo wannan ya zo amma mutum ya ce priority shi na farko shine wanda ke cikin irin shi zai sai dama abu na biyu aka zo aka yi ta saya wannan ya saya kaza wannan ya saya kaza aka saya sittin aka kai saba'in ta ce albarka haka ne mala bakar ta ce mu in za mu iya biyan saba'in din taban mana kuma ta ce musu albarka sannan kuma aka zo aka ce to kuma yanzu yaushe lokacin biya kin san mu ba kuɗi gare mu ba a ji almajirai ne guntu guntun nan ne muke samu mu haɗa guntu guntun da bayan Allah su ba da gudu ta ce to ta ba mu shekara ɗaya mu biya daga lokacin wancan abun har zuwa watan Nuwamba yanzu Nuwamba yau wani watan bo yanzu Nuwamba za a shiga mun ba da in Nuwamba ne ya kare shi kenan duk abin da aka yi mana ya kare shi sa muka yi tunanin cewa mu gaya mu sauran yan uwa wasu daga kasashen waje wajen su suna da turo da nasu amma wani har a gama sai ma ya hana wasu su yi ma shi bai yi ba kuma zai ma hana wasu su yi mawaki yau ba wanda ba malamin da zai fito kasan nan ya gangami a samu kuɗi irin yadda aka samu kuɗi yadda mawaki ya gangami ya samu kuɗi tun da cikin sati ɗaya ya haɗa miliyan saba'in mawaki kuma akan waka da zai ya zai wanda duk ke son shugaban ƙasa Muhammadu Buhari to ya bashi dubu daidai kuma ba a san irin wakar da zai ba bata fito balle ka ji ka biya kuɗin waka baka sani ba waka ko ta fito ta yi ma daɗi ko ba ta yi ma daɗi ba amma dai ya yi kafin gara ma in ya mutum da ya riga ya waka a ne mota a sa ai ba ta zai yi waka ba ya riga ya yi waka bai ce ko bai sake ta bane ko ko ni ne ban gane ba bai waka ba ma eh sai to yawwa shine abin da nake so ya yi waka sakin ta ne bai yi ba to yanzu ba zai sake ta ba sai duk masoya san ba shi miliyan ɗaya san ba shi dubu ɗaya ce sannan zai sako ta shine wani yace to in ma ya mutu fa kafin lokacin na ce wannan ana iya nemo ta wani shi ma ya ƙara neman yace to tun da mai wakan na ya mutu ni ina da yadda a nuna ni ma zai kun ban gaba in sako muku tun da wancan da aka zuwa na shi ne shi ne zai za zuwa ba amma mun mun zo mun ce kar a kalle mu mu ba ba mu isa ba amma a kalli Allah a kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada a bari wurin nan ya sulle mana wallahi ko iyakan mu kadai nan da muke tare a ce muke amfana da zaman karatun nan muna yi ba za mu so wurin ne kurci ba balle ba mun kaɗai ba kuma yanzu dan ba na hawa bane to kuma wasu ma na can wani wuri suna begen suna tunanin yadda za a yi a ce an daina abin nan da ni na ɗauka abin mai sauƙi ne shaharar da aka daina kawai zan koma gida sun zaure zo kawai ce mutum uku ku zo mu dai har mutuwa amma abin ba daidai bane yin haka ce ka bari kana gani abu ya sulle to gara ka iyayenka in Allah ya san an samu fa bi hawa ne in ba a samu ba kuma Allah ya san mun yi abin da za mu iya wannan shine abin da muke magana shi wannan yace ta idda khartu mali li nafsi inda rabbi nayi aje dukiyata wato a wurin ubangiji na tabaraka wa ta'ala wadda khartu rabbi li auladi na aje ubangiji na shi kuma ya tsaya min ga ƴaƴana to nan za mu tsaya to haka mu koma mu kalli abubuwan nan mu tunani da mutum na sani wasu duk ko naira naira aka ce abu ya wani zai ce ba zai iya ba amma radda abin shi ya kama shi kuma zai kasa yin na naira ɗaya kuma zai iya na naira ɗari da abin da ya ba muhimmanci to wannan har abada mutane haka suke dama ba da za su wannan wani kuma yana daina abin nan amma dai nan sai da muka karanta cewa akwai lokacin da aka zo ana neman taimako wata mata ta rasa abin da za ta bada ba dan ka ai abin banda ita tana da gashi dogo ta yanko gashin ta ce a je a sa gashin ta a daura rakuma a masa da waiwayi wajen yaƙi saboda ta samu lada mun mun kai haka Allah ya ba mu mafita don tsarki suna yanzu nake ji hada ana jin wani bayani ma da na riga na yi ko bayani da an bayyana an gane ko wanda ma ba su ji ba sun ji haka wannan shi ne abu kuma alhamdulillah na ga yan uwa suna ta yaɗawa suna ta gaya mutane don haka mutane sun a sani ya zama mutum ya sani bai yi ba ya fi akan ya zo wata rana ya bada hujja ya ce ai bai ban san ma an yi ba ban ma sai duk da haka wani din zai ce haka to Allah ya ba mu dacewa سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقي ضمائرنا وحفظ اخلاقنا وقوي ايماننا وسدد عند السؤال جوابنا والى عمل اهل الجنه اهدنا وتوفنا عن تراض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقسطنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها عابدا يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إلهنا ومولانا إله كل شيء أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين